amsoshin tambayoyi kamar haka akwai wata mata mai suna hajiya bilkisu wanda aka fi saninta da hajiya lami ta aiko da kuɗi naira dubu talatin ta ce a sa asusun marayu da ake musu ɗinkin sallah maza da mata to Allah ya mata albarka hajiya bilkisu Allah ya albarka ga kuɗin ki sun zo kuma insha Allah bi idnillahi ta'ala da asiru ya diddika za kuma a bawa celoli su dinka wa yaran nan marayu a nan gurin kuma za a raba musu insha Allah yau ma za mu ɗauki sunan waɗanda ba a ɗauki sunansu ba amma ina ja muku kunne bana muna tsari ne kowane gida muna ɗaukan yaro ɗaya ko yarinya ɗaya ne duk matar da ta bada sunanta duk matar da ta bada sunanta kuma ta sake dawowa yau muka gane ta da ta bi layi mun ɗau sunanta ta bada maraya muka gane ta to za mu kansile wancan ɗin kuma wannan ɗin ma ba ba kin ji ɗaya sannan duk matar da ta turo ɗanta kuma ta samu wata mata ta turo ta a matsayin ita ce uwar ɗan to muna da sunan duka yaran da muka ɗauka in mun zo list muka duba sunan nakin yara yayi iri ɗaya ko ubansu yayi iri ɗaya ko kuma 'yan hizba suka gane mana ke to ya shafi wancan ɗin ma da aka sa na farko saboda ana da marayun nan da yawa da yawa da yawa duk shekara kuma wasu tsiraru ne suke samu da haka bana muna so mu faɗaɗa ne ko ina da ko ina a samu iya abin da za mu iya insha Allah da maza da mata sannan ina kira na samu labari akwai ɗalibai mata da suke zuwa daga ƙauyuka akwai wanda a kori kura suke hawowa su taho mota guda suke ɗauka su taho akwai masu hawowa mashina su taho To, duk wata mata ɗalibanmu da take daga ƙauye ko daga kyambu ko jauro gale ko ko bangu ko ko dandoriya ko garin bakari duk wacce suke zuwa daga ƙauye kuna da ƙoƙari kuɗin mota ma kaɗai ya ishe ku to idan kuna da 'ya'ya marayu ku zo a yi layin wanda suke zuwa daga ƙauyen nan yan hizba duk wanda suke zuwa ba a cikin garin koma ba a yi mana su layin su daban kuma ku taho da naku marayun mu zo mu ɗauka ba wai 'yan iya cikin garin mu kaɗai za mu yi wa ba har 'yan ƙauyuka ma duk za mu harhaɗa da su tunda suna zuwa karatun nan saboda Allah kuma suna ji ana ta yin ɗinkin sallah duk shekara wa marayun nan to su ma ya kamata mu ɗan san musu ko da haka idan wacce take da ɗa maraya ko ɗiya marainiya to ta zo ta sa ta a layi da ita in ba ta zo ba gobe ta taho da yarinyar ko da yaron ki zo ki bi layi ki ce daga garin bakari ko daga garin dondoriya ko daga garin kaza kowane ƙauye ne mu kuma za mu sa a bincika insha Allah ta'ala za mu ɗauki sunanki kuma za a yi musu ɗinkin sallah Allah ya saka da alkhairi jiya ake daɗa min albishir wata mata cikin ɗalibai kuma du ta daɗa ɗaukan nauyin rumfa ɗaya ta ce wannan rumfunan da kuke gani zaman kuɗi suke tun daga safiya dare zaman kuɗi suke da haka wata ta daɗa ɗauka ta ce malam a ɗauko rumfa guda ɗaya daga farkon ramadana har a gama tafsirin nan insha Allah akwai akwai wani mutum shi ma daga daga wata ƙasa ko Australia ko daga ina ne daga wata ƙasa ne ne na manta sunan na manta sunan kasar zan gaya muku shi ma yana bibiyan wannan karatun ya ce malar rumfan nan da ake ɗauka ni ma a ɗauko ƙwaya ɗaya daga farkon wata har zuwa ƙarshe a shimfiɗa wa ɗaliban nan ya ga wasu ɗalibai suna zama a rana ya ce a gaya mun kuɗin rumfa ɗaya ya tsawon wata guda insha Allah ni ma zan ɗauki nauyinta insha Allah ta'ala so yau insha Allah za mu ƙaro wata rumfa waɗancan wanda suke zaune a ranar nan masu zazzare idon nan za mu sa muku rumfa in Allah ya sa yadda Allah ya sa muku albarka to haka ake ta dai a ita taimakon addini muna fatan Allah ya bada lada Allah kuma ya ce muku ga tambayoyi kamar haka wata ta aiko naira ɗari biyu ita ma a ƙara akan dubu talatin ɗin nan to Allah ya saka mata alkhairi malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka malam babana ne baya son sa mu a makarantar islamiyya da na boko kwata-kwata mu wallahi malam Allah ya hore masa yana da hali kuma yana zuwa wajen tafsirinka na dare da Allah malam a masa fada tab Allah shawai yukhrijul hayya min al-mayyit kenan yanzu gashi yar ce take son a kai ta makaranta shi kuma uban baya yi to da ma talauci ne bai da hali to shine a ni yanzu taimakon da zan yi miki ke da ki rubuta wannan takardar ki je ki nemi izinin sa baban kake ce kin kawo gulman sana ki je ki nemi islamiyyar da take kusa da gidan sai a gaya mun nawa ne kudin islamiyyar na shekara insha Allah sai in biya miki ni na dauki nauyin zuwa islamiyyar taki ki rinka zuwa islamiyya ke da kika rubuta wannan takardar a babanki kuma za mu yi masa addu'a Allah ya sa ya gane kuma takardar za mu karanta ta a tafsirin dare amma a wani uslubi na daban zan karanta kar ya je gani ya je miki shegen duka kuma a gida a yan hizba a zo da ita wannan ɗalibar sai a yi mata interview sai mu ga wacce unguwa take sai mu ga makarantar da ta dace sai a sata Allah ya shi albarka Allah ya sa dace Allah malam idan iyayen mutum sun rasu ba musulmai bane shin wani addu'o'i ya kamata ya dinga yi musu kuma zai iya musu sadaka don sadakar ta amfane su a'a Allah baki haƙuri shi haƙuri ai haƙuri duk abin da kika ga ɗa yana iya yi wa uba ko ɗiya uwa sai in suna musulmi ne tunda iyayenki ba musulmi bane ki haƙuri wannan annabi Ibrahim din da muka karanta tarihinsa yanzu nan da muka karanta tarihinsa babansa ba musulmi bane ya yi ta neman masa gafara Allah ya hana shi yace ka daina yi kuma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la awwahun halim da ka ki hakuri an samu matsala ke dai ki dage ki mutu da imani jarabawa tana da yawa ga baiwa Allah ta zo makaranta tana tunanin iyayenta ta san ba sa sallah sun mutu a haka wace gudunmuwa za ta ba su babu to yau dai tambayoyin namu gaba ɗaya akan iyaye akai ga wata kuma ta ce malam assalamu alaikum babana ne yake min abin da ba na jin daɗi ta ce tun ba yau ba za a zo nema na aure a zo hira waje na wai sai ya ce wai ba zan fita ba an masa magana ya ƙi bari na duk wanda ya zo idan ya fito ya same shi sai ta zaginsa yana ta ɗura ashar sai ya kori saurayin shi yasa tun kafin ya zo na faɗawa shi saurayin nawa cewa ya turo magabatan shi amma shi ma saurayin nawa da taurin kai ya ƙi shi ne ni kuma mamana da ta bai turo magabacin ba sai ta yi masa magana sai baban nawa ya kama faɗa ya ce shi fa karfa a dame shi ta ce malin abin yana damuna ya zan yi yau dai tambayoyin duk akwai iyaye ne Allah sauki to akwai abubuwa daban-daban na farko kamar yadda jiya ne bayani zai iya yiwa yarinya ta girma tana sha'awar aure kuma ubanta bai san tana son auren ba inda abu ne na sirri Allah ne ya bar wa kansa sani to ki ba hanyar da ya dace ki nuna wa mahaifiyarki ita ce abokiyar hiran babanki kar ki rashin kunya ki je ki ritsa babanki kina yarinya budurwa ki je ki ce masa ya miki aure akwai kunya ki tura a yi masa magana ko mahaifiyarki ko mahaifiyarsa ko gidan abokinsa ki gaya masa ko wani dai wanda yake gaba da shi ce da Allah inda hali ina so mahaifina ya yi min aure ina da manema na suna so za su turo kar ki je ki ritsa babanki ido da ido ki ce masa baba za a turo a'a ba a yin haka ana so ki zama mai kunya mai yakana mai sani ya kamata abu na biyu ku yi wa iyayenku uzuri wani lokacin abin da ya sa iyayen ba sa so a zo ɗin ba su shirya ba ne ba su da halin su muku auren yanzu ana ta abincin da za a ci ne ba ta kudin gado da katifa da kabet da kujera ba to amma ko da mutum bai da hali ai Allah zai kawo bai kamata yarka ta samu saurayi manemi ba a lokacin da yau samarin nan sun zama gwal haka ne mana to to to shikenan a lokacin da yan matan nan sun zama mai sun zama zogale to me zan ce yanzu ku yanzu ku kun yadda ku gwal ne tsakani da Allah to to bari dai in bar magana tunda ba za mu daidaita da ku akan wannan ba to a lokacin da auren nan yake da wahala sai dai ku yi gaskiya kun sani samun saurayi yau ba karamin aiki bane to Allah ya kawo ina jin anan kowo akwai su ne da yawa ina jin akwai samari aljanu da yawa ba daidai ba ne uba ba daidai ba ne mahaifi yarka ta samu manemi ka hana sai dai in bai da addini ko bai da sana'a ko bai da hali mai kyau ko kuma akwai wani uzuri karɓaɓɓe kuma irin wannan a irin wannan zamani da 'ya'ya har sun waye suna iya rubuta takarda su kai ƙaran babansu to a kira yarinya a mata bayani a ce wance wane da ya zo neman ki da na hana shi zuwa saboda uzurin kaza uzurin kaza uzurin kaza ne za ta ji sanyi a ranta za ta yi addu'a Allah ya kawo damar sannan abu na biyu baya cikin kima da daraja a ce wani ya zo neman yarka ka fito kofar gida kana zagin su kana dura masa ashar wannan babu kamala wannan yarinyar taka idan ba kayi da gaske ba za ta yi kwantai za ta daɗe ba ta auru ba yawa zai zo ƙofar gidan sirkinsa yana ɗura masa ashirin bai zai yadda ba da haka babanki abin da yi ba daidai ba ne kuskure ne muna masa addu'a Allah shirya shi ya gyara masa halinsa amma dai ki samu mahaifiyarki ki tambaye ta wai me yasa babana kullum aka zo nema na sai ya kora me yasa ita mahaifiyarki tunda suna tare za ta iya ganowa za ta faɗi uzurin ko kuma yana so wani ne ya aure ki dan gidan babbanki ko dan gidan ƙanwarsa kuma bai gaya miki ba dan suna iya yin haka iyaye ko ya tanade ki ne ga wani bai gama jami'a ba ko ya tanade ki ne ga wani bai gama gina gidansa ba to zai iya yiwa haka kuma yana ganin shi ubanki ne yana gadda yana jin wani girma da bai isa baki isa ya zo ya kira ki miki bayani ba almuhim wannan yarinya ki kyautata wa ubanki zato ni dai ya fahimta na duk uban da yake da lafiyayyen hankali ya san me yake yi in dai aka zo neman auren yarsa to godiya yake yayi addu'a ya ce Allah sa albarka amma a dan saurare mu zuwa wani lokaci haka ake yi amma ba a wulakanta samari ba a musu koran kaji wannan ba daidai ba ne Allah ya sa a gane kuma ke ke ma kin yi tunani da kika ce duk wanda ya zo neman ki ya turo abinda za a yi iyayen saurayin kafin ya fara hira da ke sai ki ce masa ka tura babanka da babbanka su je su samu mahaifina su neman maka izini in ka kuskura ka zo gidanmu ba da izini ba zai kore ka da ashar tunda baban naki ashar yake Allah ya sauke ko ki ce masa ba a zuwa gidanmu sai an nemi izinin uba ba a tsare ni a hanya a bakin kasuwa a hira da ni ba a zuwa wurin tafsiri in zan koma gida a bini ana mun zance ba a yi Allah shirya mu malam da fatan ka dawo kana lafiya barka da safiya malam muna neman a taya mu da addu'a yar uwarmu ba ta da lafiya jarrabawa ya same ta kunnanta baya ji ido baya gani kafa ba ta takawa to muna neman a taya mu da addu'a Allah ya bata lafiya albarkacin mata Ramadan da kunne da ido da kafa duk an rike Allah ya sauki ina ba da shawara ku dan neman mata maganin shafan aljanun nan irin waɗannan abubuwan yawanci za ku ga shaidanu ne aljanu suke za su rike idan su rike kunnan su rike wannan su ta abubuwa ne to matsalan ku kuna da karancin yin addu'a ne ko mata da karancin yin karatun qur'ani da karancin zikiri to shi yasa da larura ta zo sai ta gigita Allah ya sauke malam assalamu alaikum da fatan malam ya tashi lafiya Allah ya kara wa malam lafiya amin malam ina so a taya ni a taya yata addu'a tana fama da matsalar iskokai ko aljanu malam idan abun ya tashi duk abin da take yi sai ta faɗi ta suma kuma sai bayan wani lokaci ta dawo hayyacinta wallahi malam hatta kayan ɗakinta ta sayar mata aure ce kuma ba mu sanya take da kuɗin ba idan ta sayar kuma malam ga tarin bashi a kanta ana binta don allah malam a taimaka da shawarwari da kuma addu'o'i Allah ya yi mata lalle wannan ya taku ta shiga cikin fitina ta shiga cikin larura Allah ya yi mata Allah ya yi mata Allah ya warkar da ita aljanun ne suka sa ta har tana sirri kayanta kenan sai ku kafa mata doka ko ku kafa doka duk wanda ya kai mata ta kai kayansa za a sayar a ce ba na sayarwa ba mala a tiya ni addu'a Allah ya bani miji na gari shekara na goma da haifuwa a ba dai haka ba kam a wannan tabtakar da ba haka ba ne shekara goma to in addu'a ne ma bari in sake dubawa ko ni ne ban gani ba sosai malan da fatan an tashi lafiya malan a taya ni addu'a Allah ya bani miji na gari shekara na goma da aifuwa kishiya ta hana ni zama to yawa to tambaya ce ba iya rubuta ba ne ma'ana ta yi shekara goma a gidanta da haihuwa amma kishiyarta ta hana ta zama ta ce mijina yana sona malam a sama mini miji na gari wanda mutuwa ne kawai zai raba mu da shi to ni kuma ya za in san wannan mijin ya zan yi in gano shi lalle wannan ta da ku ta sha zama kenan tab shekara goma ina jin tana kar Allah yayi malama kin ji abin da ta faɗa ku bude kunnen ku guji ku bude ku ji mamaki ta ce kuma malam ba na son mai kuɗi Allahu akbar ba za ku gabara ba ta ce ba na son mai kuɗi ita talaka take so wannan waliya ce tabbi da gaske ne ko? Wato akwai wanda ba sa son masu kudi a nan? Ah, lalle ɗaliban nan nawa kun nuna, walittaka ta tabbata a kanku. To, bare ba kuma mai ma tattaro muku talakawa su zo su ta auren ku. Eh, a ƙarisa da awo. Ah? Ta ce na yi rayuwa ta ce na sha wahala na sha wahalar rayuwa yara na uku a yi min addu'a Allah ya raya mun shi wannan dai ba zawara ce ta sha zama ne to haka ta zaɓa mu dai za mu mata addu'a Allah ya ba ta mai rufin asiri kuma ya Allah ka haɗa ta da miji makale mata abinda zai raba su sai kabari ko ba haka bane ba Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya musu albarka a nan gaba tunda kin gane sharrin kishiya kya sake tsayawa wata kishiya ta hana ki zama kar ki yadda kishiya ta kore ki a gida duk yadda za a yi wata ta kawo min matsala mushkila mushkila kullum ni kishiya ta kaza ni kishi nace wai ke kam ke ba mace bane abin da take yi ke ba za ki ba ta miki wayo ta mallake miji in ta kulla miki wani makircin ki kauce ki ga me take yi wa mijin nan ta dauki hankalinsa ke ma ki rinka yi ita yanga kullun min yanga nace ke ma sai ki rinka yanga ki rinka sa dan kwalinki a gefe iya zo kina raka daura da kau ba shi kenan ba yaushe za ki tsaya wai wata wai kai wata baiwa Allah a gidanta su biyu suke zama a gida da abokiyar zamanta abokiyar zaman ita uwar gida abokiyar zaman amarya amarya sai ta caba kwalliya in mijin yana nan sai ta ta zirga zirga ta yi ado ta gyara jikinta ita kuma uwar gidan bakin ciki ya ishe ta eh sai ta zo ta same ta eh lokaci ne ki ci ki ci ki ci lokacinki ita kuma ta zauna cikin tsumma ai ai zama bai kama ki ba tunda kika ga tana wanka tana gyaran jiki ke ma je ki gyaro taki a tamfar ki zuba lalle ki gyara jikinki ki tattara abubuwa sosai ki nuna ki nuna wa mijinki cewa ni ma a shirye nake wata uwar gida ta nuna mijinta ta ce wallahi wallahi wannan wannan budurwar da kaje ka auro wallahi bata fi ni da komai ba ta rantse ta ce ita banza ita da yarinya ce ma yar zamani karama muka da mun goge mun dade ta ce da mai tafi ni ba abin da tafi ni ba tafi ni wanka ba ba tafi ni iya kwalliya ba in iya abinci ne ba tafi ni ba in karɓar miji ne ba tafi ni ba in wane ne in kisisinar mata ne ba tafi ni ba ta ce wallahi ba zan bari ta raba da mijina ba ni wallahi wannan mata birge ni ta yi kawai ki zo ki zama matsoraciya shirme kullum sai kawo kuka yi shiyata ta yi kaza yi shiyata ta yi ki zauna wajen kallon ruwa kwado ya miki kafa dagewa zaki in kin samu kishiya mai fitina sai ki ce zama bai same ki ba ki miƙe da sallar dare da addu'a da kula da miji da taimakon miji da faranta masa ai mai abinci mai kyau ai ta masa abin da zai ji daɗi haka ake yi taga ta buga ta buga ta barki ki ci gaba da kula da yayan kin tare yaya biyar shida kawai ki bari wata yarinya yar shekara 18 ta zo ta kore ki a gidanki ai bata isa ba amma yawancin ku kuna da karancin wayo wata ba shekarar ta kusan 30 mijin ya ga cewa zai ƙara aure yana zuwa ya je ya ƙaro aure wai wannan wanda ya auro ta din ita take kokarin ta raba ta da gidanta kuma wai shikenan kaddara ce ni dai da mantan da kai auren nan ni na riga na san ma gidan nan zan bar shi karki yadda karki yadda ki ce wallahi ina nan daram da kam takalmin kaza ni da kai mutu ka raba uwa ta ce wa mijinta ni da kai takalmin kaza kin san takalmin kaza ko mutuwa yake raba kaza da takalminta kin taba ga kaza tana tafiya ba takalmi ai da takalminta a dan fare ai in ta mutu za a gasa kazar za a ci shine za ga ana me ana barewa to haka ake so mace ta zama da mijinta abinda zai raba ke shi me kabari اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ya Allah marasa lafiya a cikin mu ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su Allah ka ba mu lafiyar da zamu bauta maka Allah ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu abin da zamu suturta kanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu waɗanda suke raye kuma Allah ka ba su rayuwa mai inganci marasa aure a cikin ku Allah ya aurar da su Allah ya ba su mazaje na kwarai wanda suke zaman auren Allah Allah ka tsare musu gidansu Allah ka tsare musu gidansu ka ba su lafiya da zaman lafiya da mazajensu ka ba su lafiya da zaman lafiya da kishiyoyinsu Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da matsin rayuwa Allah ka raba mu da kuncin rayuwa ubangiji Allah ka inganta mana rayuwar mu wannan ƙasa ta mu ta Najeriya halin da muke ciki na tsadar al'amura Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah ka sauƙaƙa mana farashi Allah ka ba mu abin da za mu sai ko menene shi ubangiji Allah ka yalwata mana ka ba mu damana mai albarka ka ba mu abinci mai albarka ƴaƴanmu da muke haifa Allah Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka fitintunan da suke damun mu a ƙasar nan na kashe kashe sace sacen mutane zubar da jini ya Allah ya Allah ka takaita mana albarkacin watan Ramadana ya Allah muna da ɗalibai a wannan wuri da suke da larurori wanda ba su da lafiya wanda suka rubuto takardu ba su da lafiya Allah Allah Allah ka ba su lafiya ya Allah ni ma da nake musu karatun nan Allah Allah Allah Allah ka bani lafiya ya ubangiji Allah ka fara tsunduma ni aljanna ni na farko kafin waɗanda da mu a'a a'a kuma okay yanzu mun zo shiga aljannan turare ne ya za mu yi ta yi kenan ba za ku dan bari sai na shiga na dan shekara biyu ba sai ku taho to Allah ka shigar da mu gaba daya Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh